الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يشكون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنا ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala dan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a yau 24 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1443 wanda ya zo daidai da 25 ga watan tara 2022 gregorian calendar watan hudu ko watan nawa ce watan tara na ce watan hudu yawa 25 ga watan hudu 2022 gregorian calendar insha Allah za mu ci gaba da karatun mu na alkurani mai sarki wanda muka saba a wani masallaci mai albarka da ke kofar gidan mai girma sarkin nan ba jiya mun tashi mun kwana aya ta 45 a cikin wannan sura mai albarka suratu yunus inda Allah madaukakin sarki ya yi bayanin cewa wato kenan duk abin da mutum ya mallaka ranar lahira inda bai aikata aikin alkhairi ba zai so ya bayar da wannan abin don a fanshe shi kare shiga wuta kuma hakan din wato kenan ba zai yiwu ba tun da riga an tsallake gurin gyara yau za mu tashi aya ta 45 ta 55 inda Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim ala inna lillahi ma fi samawati wal ard ala inna wa'adallahi haqqun walakin aktharuhum la ya'lamuna Allah madaukakin sarki ce ala ku saurara ala kalma ce wanda ake amfani da ita wajen wato kenan fadakarwa da jan hankali musamman ga mutumin da yake sauraron magana sai ce masa saurara ka ji to wannan saurarawa da ake kira shi na laraba suke cewa ala yawanci an fi amfani da ita inda ta tambihi ne ga wanda yake sauraron magana a farkon wato kenan kalma jama'a ku saurara ku ji inna lillahi ma fi samawati wal ardi duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin kasai na Allah madaukakin sarki ne na Allah madaukakin sarki ne kamar wancan wanda ya mallaki wani abu a duniya ko ilimi ko mulki ko dukiya ko lafiya ko menene bai sarrafa shi akan hanyar Allah ba sai ranar lahira ya ga azaba sai ya ce zai ba da wannan ya fanshi kansa da ya kamata ya fahimci cewa ai wannan abun na Allah ne ya za ka ɗauki abun Allah ka bashi ka ce ka fahimci kanka akan matsalarsa mutum ne fa mai gidanka ya maka komai da komai sai kai laifi sai kuma kace zaka dauki kayan gidanka bashi wai don ka fahimci kanka kaga baka yi ba saraka lillahi ma fi samawati wal ard da abin da yake cikin samai da abin da yake cikin kasai na Allah ne to me zaka dauka ka bashi don ka fahimci kanka ka fahimci kanka kaga bai yi ba ka kamata mutum ya tunanin cewa ya dauki wani abu da ba na Allah ba sai ya baiwa Allah sai Allah kuma yana bukatan abun sai ya yadda sai ya karba cikin sai a kyantar da shi ba zai shiga cikin wuta ba in har haka mai yiwuwa ne Allah ku da saurarawa jama'a ku ce inna wa'adallahi haqqun tabbas alkawarin Allah madaukakin sarki wato kenan gaskiya ne wa'ada nan wato kenan duk abin da Allah madaukakin sarki ya alkawari ko a nan gidan duniya ko lahira ko wanda zai ba musulmi ko kuma wanda zai baiwa kafirai ko na ranar da za a yi kaza da sauransu duka alkawarin da ya shafi wanda Allah madaukakin sarki ya ce zai yi kaza lokaci kaza to wani abu ne wanda ke tabbatacce abin da yake jira kawai lokacin sai kawai kamar kunna wutar nefa ne daf sai ka ga wato kenan an zartar da shi saboda ba abu ne wanda ake shakka a cikin sa ba walakin sai dai yadda lamarin yake aktsaruhum la ya'lamuna yawa yawan su ko aktsaruhum yawa yawan su ba su da ilimi akan wannan suna ga kaman Allah bai san wani abu ba suna ga kaman za su iya buya su yi wani abin da Allah bai abin nan ba suna ga kaman za su iya shiga cikin ribibi ranar lahira su bace ga dagule kawai shige da sun wuce a hakan nan wanda kuma abu ne wanda yake ba zai taɓa yiwuwa ba to mu je malam wa yuhyi wa yumit wa ilayhi turja'un kowa shi Allah maɗaukakin sarki yuhuyi shine yake rayarwa shine yake rayarwa wa yumitu shine kuma yake kashewa in kaga abu ya rayu Allah maɗaukakin sarki shine ya rayar da shi babu abin da zai rayu a ban kasar nan face Allah maɗaukakin sarki ne ya rayar da shi babu kuma abin da zai mutu face Allah maɗaukakin sarki shine zai karbi ransa wanda Allah ya rayar da shi shine rayaye wanda Allah ya karbi ransa wato kenan shine abin wai kaman wannan tana nuna cewa wato kenan authority na rayarwa da na kashewa duka suna hannun Allah madaukakin sarki sau da yawa mutum yakan shiga cikin kes din da ba zai rayu ba amma Allah madaukakin sarki inda ya karbi ransa ba sai kaga duk dabarar da za a yi duk rikicin da za a yi sai Allah ya fitar da shi ta haka bahaushe yake cewa ana muzuru ana shafo zakaran da Allah ya nufa da cara sai ya cara ta haka ba mu zuru babu shafan da zai iya cinye wannan zakaran har sharar da Allah ya kaddara masa yi sai ya yi ta haka kuma ita kanta mutuwa za a iya samun mutum a bashi duk irin kaya kariyar da za a iya bashi Allah ji kamala Aliyu na mangi ya yi bayani akan wannan sosai sai ta cira sama ta su lado ta buge shafo ya fado a ruwa ta farma kwado karkashin kasa ta kurdo ba ta kyala sali da kurkudu ba ba ta tasin tawa kowa ta zo ba ta tsatsi tsayawa to duka dai hanyar da mutum wato kenan zai iya bi don ya kare kansa akwai wanda ana biya ana wato kenan daukan doniyar bin kowane mataki da za a yi don kar ya mutu in abinan ne sojoji ta ko ina ko ga dubin matsala a daki ko inda ma ta fi kara auki ba ta bar fanko marar kwabo ba an zo an kewaye ta ko'ina amma za su zo ta ɗauke shi malali ta fito ta tafi ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsala a daki to yau ba tsaro irin na sarakuna na da ba da bindigogi za a zo a kewaye haila salasi zaki suke gadinsa mutum ma bai yadda da mutum ba sosai saboda mutum zai iya yaudararsa akwai iyaka state inda mutum zai tsaya akwai iyaka state da zakoki su suke tsaye su suke gadin sa amma hakan nan ta zo wato kenan ta dauke shi don haka innal manuna hiya sabilu faman yakun lam yantahihu bi rijlihi faka anqadi mutuwa ita ce hanya duk wanda bai tako kafarsa ba to kaman ya taka ni kawai babu abin ausuddatin gida ilaiha ajfala kullal wara min mus'inina wa murradi ko kuma ce wata kafa ce ake kiran mutane da an kira sunan ka sai ka zo ka shiga ka tafi kenan da an kira sunan ka duk wanda aka kira shi kuma ba zai sai ya ce ba zai zo ba kawai kafa ce wanda ake shiga ake kullal wara dukkan talikai min mus'inina wa murdi da mai biyayya da mai taurin kai masu biyayya an kira su dole za su zo su shiga mai taurin kai man an kira shi da taurin kan nasu zai shiga babu wanda wato kenan ya gagara to saboda haka in lokacin mutuwa ya yi in dai Allah ya kawo ƙarshen mutuwa shi kenan dole sai an tafi babu wanda yake da authority akan wannan tabbatacce sai Allah maɗaukakin sarki walai turja'una kuma gare shi za ku koma gaba ɗayan ku wai ma'ana gare shi za ku koma shine ku yi kyakkyawan aiki saboda in kun je can kar ku fuskanci matsala ku gane matsayinsa ku bi dokokinsa ku bi hukunce-hukuncensa saboda idan kun je gaban Allah maɗaukakin sai kisa ce ku 'yan gida ne kawai ku wuce ba ku da wani tuhuma a kanku to wannan shi abin da ke karanta da mutum muje يا أيها الناس قد جاءتكم موئذة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الله مدوكاكين ذلك يا أيها الناس يا ku mutane yanzu nan kidabi ga duk duniya ne ba ya ayyuhal muslimuna ba ba ya ayyuhal mu'minuna ba ba ya allazina amanu ba ba ya allazina kafaru ba a'a ya ayyuhan nasu kaga kidabi ne ga kowa kowane mutum kawai ko musulmi ko ba musulmi ba ko musulmi ko ba musulmi ba kidabi ne ga kowa Allah madaukakin sarki ce ya ku mutane ma'ana na duk duniya gaba daya kad ja'akum mau'izatun haqiqa wa'azi ya zo muku wa'azi da za a zo a gaya maka abin da ya kamata ka yi da abin da ya kamata ka bari a tsoratar da kai abin da zai zama maka danja da matsala ranar tashin alkiyama kwadaitar da kai abin da zai zama maka wato kenan sanadi na kyakkyawan karshe a ranar lahira a nuna maka yadda za ka rayu ka samu salama a nuna maka yadda za ka samu matsala wanda shi da ake kiransa mau'izatun to wannan mau'iza wa'izi ya zo muku daga ina min rabbikum daga ubangijinku ma'ana Allah madaukakin sarki ya kawo muku abinda in ku masu daukan wa'azi ne wato kenan za ku dauki wa'azi da shi saboda haka Allah madaukakin sarki ya kawo wannan ga kowa abinda yake bukata ya zama ya nazari masu wa'azi suna nan kaca kaca annabawa suna wa'azi manzanni suna wa'azi malamai suna wa'azi ko ba haka ba masu hikima a cikin maganganu su na hikima duka wa'azi ne amsal da karin maganganu da ake yi na dukkan yare na kowane kabila suna da karin maganan su in kai na alkari a cikin su akwai wa'azi sannan kuma yau da gobe ita ma wa'azi ne kaga abin da zai faru yanzu kaga wancan kaga wancan duk abin da zaka da ka yi ta'ammuli kai la'akari sai kaga wato kenan wa'azi ne halittu da muke kallon su wa'azi ne canjawar dare da rana wa'azi ne damina da rani wa'azi ne ranka wata rana ya ɓaci wata ranka ya farin ciki in ka tsaya ka yi la'akari wa'azi ne duka ikhtilafil umur duk inda ka duba ka gani shine mawaki yake cewa yake cewa a cikin a cikin ko menene da kake gani akwai wa'azi a ko menene wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a cikin ko menene ka duba zaka ga akwai aya cikakkiyar aya ka dauki tana a cikin rayuwar ta yadda take ta kaje ka study dinta zaka samu akwai aya din ka dauki kiyashi ka karanta rayuwar kiyashi wallahi zaka samu aya cinnaka zaka zai fara zaka samu kifi a cikin ruwa kaje ka dauke shi ko halittun da suke cikin ruwa duk abin da ka dauka dabbobin sama tsuntsaye da sauransu da kuma mu mutane sabaninmu kabilu daban-daban ƙasa daban-daban Allah ɗaya gari banban za a gani na taba shiga wani wata rana ji wani masallaci ana kiransa masjidi indiya a cikin kwallon lafuwa na je na zauna ga malami ya zo ya tsaya ya rike abin nan microphone yana ta zuba wa'azi yana ta zuba wa'azi yana ta ni ni kada ne bana jin abin da yake faɗa musulmi ne masallaci ne na shigo cikin masallaci zan yi sallah a ciki an dauki maka kurafan ana ta wa'azi a mutane suna ta jajjaga kai suna ta jajjaga kai ne ko ko bihin ban sani ba to kaga duk irin waɗannan Allah madaukin sarki in kai nazari aya ne da wa'azi wato kenan dan haka yake cewa mau'izatun ta zo muku saka wa'azi baka bukatar sai kai baka jira sai an zo an karanta maka aya dubi yatsunka dubi gashin kanka dubi yadda kake zama da yadda kake kwanciya da yadda ko menene wato akwai mau'izatun a ciki sa sannan bayan wannan Allah ya ce wa shifa'ul lima fi suduri hakika wato kenan waraka ya zo muku ga abin da yake cikin kirazan ku abin da yake cikin kirji wanda ne yake cikin kirji zuciya ko zuciya abin da yake cikin zuciya Allah madaukakin sarki ya kawo wato kenan waraka menene a cikin zuciya wasu malamai suka ce shakka domin shakka matsala ce cuta ce da take cikin zuciya zuciyar da muke gani wannan zuciyar yadda kaga gangan jiki haka take jikinka ana iya samun lafiyayyen jiki ana iya samun cutaccen jiki cuta shine wani abin da zai zo ya sa maka damuwa a jikinka ya hana ka yin abin da ya kamata ka yi a daidai za ka ga ka ɗauki abu mai zaƙi ka sa a bakinka ka ce ɗaci ne ko abu mai ɗaci ka za ka je baka ji ɗacin ba ko kuma ana iska mai daɗi ka ce kai ɗari kake ji ko kuma ana gumi ka ce kai kana ban kirkita ɗari kake ji to kaga duka wannan akwai abnormalities da za su kawo wata kenan matsala a jiki to ya zama cucaccen jiki kenan akwai kuma lafiyayyen jiki wanda ba shi da abin yadda jiki yake bukatan in wani abu ya shiga wanda zai daga masa hankali don ya warke ya dawo ya zama normal to ita ma zuciya kamar haka ce tana da abubuwa da suke shiga cikinta zama an samu lafiyayyar zuciya akwai kuma cucacce zuciya akwai kalbin salim illa man ayyuma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salimin to kalbin salim din nan ita ce wato lafiyayyar zuciya akwai kuma kalbu wanda Allah ke cewa fi qulubihim maradun fa zadahum Allahu marada a cikin zuciyarsu akwai cuta cutar nan abdullahi dan abbas yake cewa ai ana nufin wato kenan shakka ne shakka al'amarin Allah shakka wato kenan al'amarin addini ko abin da ya shafi alkur'ani ayan alkur'ani a sa mutum ya zama yana shakka a cikin to wannan cuta ce a cikin zuciya wannan cutar kuma ita take kamar yadda cutar jiki in ta yi tsanani tana raunana jiki tana raunana jiki har za ta iya kashe mutum rashin lafiya yawa zai iya kashe mutum to haka cutar cikin zuciya tana raunana zuciya tana raunana yaƙininta in ta yi nisa za ta iya kashe zuciyar sai zama al'insan la yunkiru munkaran ba zai iya duk abu wanda yake munkari ba damuwansa ba ne duk abu da ake alkhairi ba damuwansa ba ne saboda zuciyar ta riga ta mutu to shakka tana daga cikin irin wannan sannan akwai kuma jahilci idan ya zama mutum ya jahilci Allah maɗaukakin sarki bai san Allah ba kwata-kwata to kaga zuciya ta riga ta gama mutuwa kenan kwata-kwata ta gama mutuwa kenan to wannan zuciyar ba za ta taɓa fahimtar daidai ba ba za ta taɓa fahimtar abin da ba daidai ba babu abin da za ta ji shakkarsa yanzu mutumin da baya da hankali maciji bai damu da shi ba zaki bai damu da shi ba saboda ba damuwarsa ba ce ko me zai faru sau da yawa muna gani ko a garin nan ya faru mutumin da zai je ta gaban mota mota tana gudu je ta gabanta Allah sai dai ake yi abin nan saboda me kwakwalwar ba daidai take ba ya jahilci abin da zai faru da shi kaga mutum lokacin da irin wannan ya faru ya kashe kwakwalwar kaga mutum da kansa ya tashi ya ji ya tsundumu a cikin rijiya in ba a cikin rijiya na zai iya tafiya da rayuwarsa gaba daya amma kwakwalwar ba daidai take ba me yasa zuciyar ta riga ta samu matsala na fata muna fahimtar wannan saboda ko wannan shi ma yana daga cikin cututtuka da suke cikin zuciya da wancan shakka da wannan jahilci to qur'ani ya zo da maganin su qur'ani ya zo da maganin su ayoyin alqur'ani idan ana karanta su sukan cire mutum daga jahilci su cire mutum daga shakka su dawo da shi kan yaƙini ta zuciya sai ta samu sauki kenan sannan bayan wannan daga cikin cututtukan zuciya akwai abin da ake kiransa an nifak nifak munafurci nifak shi ma nau'i ne na cuta wanda yake yakan fitar da mutum a cikin musulunci yakan kai shi matsayin kafiri har yakan sa ya wuce matsayin kafiri domin ranar lahira kamar da aka yi bayani kwanakin baya Allah madaukakin sarki sai ya sa kafirai a wuta ai sai ya sa munafukai a wuta sannan sai kawo kafirai ya dora sannan sai a rufe wutar saboda haka kaga munafurci har ya fi abin nan ya fi kafirci wato kenan wani lokaci muni saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce wannan alkur'anin da ya zo muku to shifa'un ne lima fi suduri yana warkar da abin da yake cikin zuciya na cuta ta nifaq ta munafurci domin duk wanda yake karanta alkur'ani to ba za ka same shi da to kenan inda yana fahimtar alkur'ani yana kokarin aikatawa ba za ka ga shi ya zama munafiki ba ba zai zama munafiki ba zai zama zuciyarsa kullun sarahata ne a fili take kamar cikin kasuwa saboda haka ko bai nasa a fili yake munafirci tsakaninsa da addinin musulunci ballanta da har ya je matsayin wato kenan zandaka to wannan ba za ka same shi a cikin zuciyarsa ba saboda mai alkur'ani ya fitar masa da wannan abin da yake cikin zuciyarsa sannan bayan wannan akwai cututtuka wato kenan kala kala akwai cuta da ake kiranta wato kenan alkilaf sabani sabani tsakanin wato kenan mutane irin sabani wa shiqaq da wanda zai kawo wato kenan musifa da kashe-kashe da menene da bai da sauransu duka ga inda kaga ana irin wannan akwai karancin fahimtar alkur'ani qur'ani bai ratsa zuciyar mutane ba ta hanya wadda take mai kyau sai dai al'ala sun fahimce shi a bayi bayi in sun fahimce shi a bayi bayi shikenan amma in sun yi masa kyakkyawar fahimta to kullum qur'ani hada mutane yake yi da musulminsu da wanda ba musulminsu shi sa ayan a farko ta ce ya ayyuhan nasu har ne in ya fahimci alkur'ani zaka ga ya dawo cikin musulmi don haka za su haɗu Allah ce wa Allah fa bayna qulubihim ko Allah shine yake haɗa tsakanin zukatan mutane law an fakta ma fil ardi jami'an ma Allah ta bainahum da za ka kashe dukiyar duniyar nan gaba ɗaya ba za ka iya haɗa zuciyar mutane ba amma Allah maɗaukakin sarki yana haɗa walakin Allah Allah fa bainahum go Allah shi ne ke hada tsakanin mutane ta yaya ta hanyar alkur'ani ga qur'anin da aka kawo alkur'ani shi hada mutanen maka da mutanen madina da kowa har kasa daban tsakanin aus da kazraj ƴaƴan dattijo ɗaya na ma yi sama da shekara arba'in ba a ga maciji yaƙi ake kullum a tsakaninsu kuma ga yahuda suna gefe suna daɗa ingiza su amma da ƙur'ani ya zo mai sai suka haɗe suka zama abu guda ɗaya Allah har ya goranta musu jawo kuntum ala shafa hubratin minan nar fa anqadhakum minha da kuna bakin gaɓar shiga wuta amma yanzu da alkur'ani ya zo sai Allah madaukakin sarki ya tsayar da ku daga wannan sai zama ku shiga wutan ba sai suka zama sun hadu haduwar su ta sa suka dauki sakon Allah madaukakin sarki suka watsa a cikin kasan Laraba suka fita daga cikin kasan Laraba suka watsa shi yau ga musulunci a cikin garin Damma ko ba yau yazo ba ko ba yau yazo shi ba to saboda haka alkur'ani waraka ne ga abin da yake cikin zuciya tututtukan zuciya suna nan da yawa kaga hasada cuta ce duk mutumin da kaga yana yawan hasada to zuciyarsa mucuciya ce idan yayi yawa hasadarsa ta yawa to matsala za ta zuciya za ta rika mutuwa tana mutuwa tana mutuwa za ta mutu sai sai ya zama kwata kwata baya son aikin alkhairi ya shafi wani mutum kwata kwata ko da shi ba zai safe shi kowa ya rasa wanda ita ma cuta ne in ta yawa tana kashe zuciya in ta yawa tana akwai kyashi akwai kufe akwai riya akwai albugudu gaba da keya da sauransu duk waɗannan ba sa tafiya tare da karantarwa irin ta alkur'ani mutumin da yake yayi wa alkur'ani kyakkyawar fahimta zaka samu duk waɗannan babu su a cikin zuciyarsa babu su kwata kwata don haka malamai sun yi rubutu akan littattafai daban-daban daban-daban akan abin da ya shafi amradul kulub kuma akwai da suke rubutu akan abin da ke kira al-akhlaq in general kenan akwai al-akhlaqu zamima shi ma akwai malamai sun ware littattafai daban sun yi bari kuma duka sun yi basin din su akan wato fahimtar ayoyi na alkur'ani wanda yana bukata wato kenan kowane daga cikin mai abin nan kamar yadda muke bukatar mu sha magani dan waraka to idan wannan cututtuka sun shiga cikin zuciyarmu muna bukatar mu karanta alkur'ani don neman waraka kamar yadda muke daukan wiqaya dan kar mu kamu da rashin lafiya ba za ka ci kaza ba saboda kar cikin kai baci ba za ka ci kaza ba saboda zai kawo maka matsala kaza haka muke bukatan mu nisanci abubuwa kaza dan kar mu fada cikin riya mu nisanci abubuwa kaza dan kar mu fada cikin hasada mu nisanci abubuwa kaza dan kar mu shiga cikin shakka ko munafirci mu nisanci abubuwa kaza dan kar mu zama munafikai mu nisanci abubuwa kaza dan kar mu zama kafirai da dai sauran irin waɗannan abubuwa to duka waɗannan zamu yi su ne ala dawil qur'an a bisa hasken alqur'ani don haka idan mun tara irin waɗannan abubuwa din sai ya zama wato kenan abinda Allah ya faɗa ya ce kad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri warakar abinda yake cikin kirji za ta zo muku to a lokacin sai ka zo zuciyar mutum ta zama salim ita ce zuciyar da Allah yake cewa yau ma la yanfa'u malun wala banu illa man atallaha bi qalbin salim a ranar lahira dukiya ba za ka je gaban Allah ka bange shi da shi ba mu yanzu nan yanda muke cikin nan yanzu wani mutum mai kudi in ya zo shi sai ya daga mana hankali ana sai ya daga mun hankali yanzu a ci ga wani ya tsaya bakin can duk wanda ya zo miliyan ɗaya ne an ba da minti talatin duk wanda bai zo ba zai samu miliyan ba kuma ga miliyan ɗin a fili ana dauka ana bayarwa ka gaya gurin na zai zama da gurin na zai zama eh yanzu na ga wani abin da wani wani documentation wata mace ta zo ta da ruwa da wani iphone iphone 12 pro max ne ko menene ta samu da ku musulmai ne eh to ga challenge guda daya ga kamera na dauka na dora ana daukan foto ku dan sha ruwan nan kadan zan ba ku iPhone 12 Pro Max wasu suka ce a wanda yazo ko sai ya karba yace ina wayar take wallahi yana so ma kace kai kada kada yace ai dan yau ɗaya kai wallahi zai sha da kyar da wa'azi da komai da komai aka kobe shi ballanta na miliyan guda to amma irin wannan zaka je gaban Allah da shi ranar lahira ba zai yiwu ba la ya malun wala banun yanzu ya taba ka yan gidan ku sai su taro wallahi ba su yadda ba su dauko sanduna dole dole sai sun abin nan a gombe sai da an taba yin alkali ya yi hukunci a kotu aka daki alkalin aka kwace mara mai laifin kuma aka tafi da shi kuma ta zauna wani zai yi a gaban Allah madaukakin sarki ba zai yiwu ba babu gata babu karfi babu duk wani abin da dan adam ka iya gadara da shi a duniya da aka je gaban Allah madaukakin sarki ka kuci kanka illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zo Allah madaukaki sarki da zuciya da take kalbin salim irin zuciyar sayyidina abubakar irin zuciyar sayyidina umar irin zuciyan wanda suka bi su akan wannan layin da suke a kansa to Allah madaukakin sarki ce ya zo muku da waraka a cikin zuciya don haka muna bukatan mu karanci alkur'ani mu fahimce shi akan waɗannan gaɓoɓi gaɓoɓi ɗaya bayan ɗaya wanda suke cututtuka da su hata ƙarya shi ta ma nau'i ne na cuta da sauransu to muna buƙatar mu fahimci waɗannan akan wato kenan haske na alkur'ani Allah madaukaki sake ce ya zo mana da shifa'un limas fi suduri bayan wannan sai ya ce wa hudan ya zo muku da shari'a ya zo muku da ni mutumin da kam ya zama duk waɗannan amradul qulub din cututtukan zukata babu shi tattare da shi babu su tattare da shi sannan duk abin da halin da ya shiga cikin rayuwa yana daukan wa'azi ko a alkur'ani ko a hadisi ko a maganganun malami ko a hikima ko a rayuwa ko menene da sauransu to bai rage shari'a kuma menene bayan wannan kuma kaga zai kiyaye tsakaninsa da ubangijinsa zai kiyaye tsakaninsa da manzansa sallallahu alaihi wasallam kar a samu ranar lahira matsala tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ya bar layin annabi ya koma layin wani mutum daban ya kiyaye wannan zai kiyaye tsakaninsu da mutane ba zai ci hakkin wani ba saboda yana tunanin yawon tashkasu fihi mai ne al'abusar ranar da in mutum ya haka in ka caka wuka kibiya a cikin idonsa ko allura ba zai iya kyautawa ba saboda ba abin da idan take kallo ba shine zuciyarsa take kallo ba ranar da ganin mutane zai kafe saboda tsabar wato kenan ya tafi inda akwai sama da sama ta bakwai ya tafi tunaninsa ya tafi za ka zo ka cika allura a idan wallahi ba zai ci ba yau tashkasu fihi al'absar ranar da yana tsoron wannan ranar don haka ba zai zalunci kowa ba ba zai yadda a kama shi a gaban Allah ya zama a anname shi da laifi ba to kaga duk wanda ya kiyaye irin wannan shiriyar da take cin alkur'ani in ta riga ta same shi wa rahmatun sannan kuma da jin kai jin kai jin kai shine Allah madaukakin sarki tun a duniya zai sashi zama shi da damuwa babu abin da zai daga masa hankali babu abin da zai daga masa hankali abin da zai daga masa hankali kullun tunanin sa lahira ne kullun tunanin sa lahira ne wannan kuma dama kullun tana sashi akan hanya wadda take madaidaiciya don haka Allah madaukakin sarki wato kenan ya hada shi da wato kenan rahamansa wasu malamai suka ce rahamar ana nufin alkur'ani ne shine alkur'ani kuma shine hudan din shine shiriyar shine kuma wato kenan jinkan duk wanda ya rike alkur'ani to ya rike shiriya duk wanda ya rike alkur'ani ya samu rahama ta ubangiji tun a gidan duniya rayuwarsa za ta zama daban haka kuma gobe kiyama za su zama cikin yan gaba gaba a gurin Allah madaukakin sarki Allah ka sa da mu to amma duk waɗannan abubuwan farkonta ayar ta ce ya ayyuhan nas wa'annan abubuwan sai ta ce lil mu'minina ga mu'minai ya ayyuhan nas zuga abin da aka gaya muku kowa ne zai bar munafirci kowa ne zai daina shakka kowa ne zai daina shirka kowa ne zai daina nifaq kowa ne zai zai da duk wasu abubuwan a'a sai wa'anda suka dauki wa'azi daga cikin alqur'ani to wa'annan kuma su ne Allah madaukakin sarki ce za su samu wa'annan abubuwan da aka yi cewa akwai akwai shari'a akwai rajin kai amma lil mu'minina ga wanda suka yi imani da duk wannan abubuwan da alkur'ani na Allah madaukakin sarki ya zo da su Allah ka samu na cikin su to mu je malam قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون الله مدوكاكين sarki ce kullahum ka gaya musu ya Muhammad in dai ana magana bi fadlillahi da falalan Allah ne duk lokacin da aka zo ana magana akan falalar ubangiji wani ni'ima da Allah madaukakin sarki ya maka wa bi rahmatihi da kuma rahamar Allah madaukakin sarki da Allah madaukakin sarki ya maka in dai akan wani ake ake magana to bi zalika falyafrahu sai alfahari da wannan kai alfahari da abin da Allah madaukakin sarki ya baka na rahama da falala malaman tafsiri suka ce fadlillahi ana nufin wato kenan alqur'ani rahamatihi kuma ana nufin wato kenan addinin musulunci wannan wasu malaman tafsiri haka suka fasa in dai ya zama ka shiga musulunci ka rike alkur'ani kai kai alfahari da wannan abu ka ji dadin cewa kai musulmi ne ka ji dadin cewa alkur'ani nan shine littafin ka da kake wato kenan bautan Allah madaukakin sarki ta hanyar shari'arsa to wannan abu ne wanda yake mata a ce kai alfahari da shi kai kafafa kai musulmi ne kai kafafa kai mabiyin alqur'ani ka ji dadi wato kenan akan wannan Allah ya ce fa bizalika falyafrahu akan wannan lalle wato kenan su yi su yi su yi abin nan wasu kuma suka ce a'a rahama din ita ce alqur'ani fadala din kuma shine wato kenan musulunci da sauransu ala ayi halin dai ana nufin wato kenan a matsayinka na musulmi mabiyin alkur'ani to ka ji dadin wannan al'amari kuma kai alfahari da shi kuma kai fariya kuma kai kafafa a nan wurare da daman gaske a cikin alkur'ani allah ya zargi fariya din ya zargi kafafa din ko yawwa ya zarge su baya so abin nan allah rama yana ayyar da allah mai rukunin take magana akan alfahari wallahu la yuhibbu kulli muktalin fakhur Allah baya son duk mutumin da yake takama yake alfahari yake kafafa baya so amma kuma nan Allah ya ce ayi sai malamai da zai gurare da yawa inda Allah ya hana Allah bada kuki tarki ya hana amma nan Allah sai ya ce ayi sai malamai suka ce ai dama idan alfahari yana da kaidi to Allah madaukakin sarki ya kan bar da ya kan bada dama a musulmi su yi shi alfahari wanda ba shi da kaidi wato kenan shine musulunci abin nan nan sai ce kaidin rahaman alfaharin da zaka yi da rahaman Allah ne alfaharin da zaka yi wato kenan da falalan Allah madaukakin sarki ne amma irin wanda Allah madaukakin sarki yake cewa innahu la farihun fakur a wannan ba ko kuma wato kenan wala la yuhibbu kullu kullu menene muqtalin fakur a wannan ba Allah madaukakin sarki bai yadda ba amma inda rahamar Allah ne kamar yadda yake cewa farihina bima atahum Allah min fadlihi suna alfahari da abin da Allah madaukakin sarki ya ba su na falalansa to saboda haka za ka yi alfahari da wannan amma alfahari na kafafa da sauran abin duniya kai mai mulki ne ko kai mai ilimi ne ko kai mai dukiya ne ko wani abu makamantan wani ko ni ne dan gidan wani jikan wani da sauransu to duka wayannan Allah madaukakin sarki ya hana amma fa da falalan Allah da rahamansa Allah madaukakin sarki yace ku yi alfahari da wannan haka muna alfahari mu musulmi ne haka Allah madaukakin sarki ba mu izini akan wannan sannan ma sai yace huwa khairu mimma yajma'una yin alfahari da addinin musulunci ya fi alkhairi akan duk abin da ka tara a duniya kuma wannan yin alfahari da musulunci da kafafa da addinin musulunci da alkur'ani yana jawo mutum rahaman Allah wato kenan atake lokacin da Salman al-Faris ya musulunta aka ce mana aboka ya Salman yace annabi al-Islam annabi al-Islam ni dan musulunci ne kawai musulunci shine abul islami la abali suwahu musulunci shine ubana ban da wani uba in ba addinin musulunci ba a lokacin da su suke alfahari da manya-manyan iyayensu masu kudi ko masu mulki yace ni musulunci shine abin ina wannan magana wannan magana ta yi wa sayyidina umar daɗi sosai yace salmanu minna alitain daga yau salman ya zama dan gidan mu ko mu kabulitain abokan yace a'a salmanu minna ali adi sayyidina abubakar salmanu namu ne kawai mu zuriyan kadi yanzu mun samu da anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a salmanu minna ahlul bait salmanu namu ne mu ahlul bait dan haka kaga alfahari da yayi da musulunci take Allah madaukakin sarki tun a duniya ya bashi wani sakamako na musamman irin wanda da can a garin su ba zai taba tsammanin zai same shi ba kuma har duniya ta nade da ba dan wannan alfahari da musulunci ba adam ban zai san sunan fasa salman babu to saboda haka Allah yake huwa khairun mimma yajma'una alfahari da musulunci alfahari da alkur'ani alfahari da shiriyar da Allah madaukakin sarki ya dora ka akanta to wannan ya fi alkhairi kwata-kwata wato kenan akan duk abin da mutane suke tarawa wato kenan na duniya to mu je malam قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله عزن لكم أم على الله تفترون الله ملوك كذا يكي قل لهم كغير مسيا محمد أرأيتم يذكوا باني لاباري كنا أغا ما أنزل الله abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar ɗin nan lakum a gare ku min rizkin na arziki kuna ga wannan abun ya dace ku sarrafa shi ta hanyar da bai dace ba har ya zama ja'altum minhu halalan wa haraman sai ku ware wani ku ce halal ne ku ware wani ku ce haram ne ku sarrafa wa abubuwa yadda kuka ga dama nan ana magana akan bahira da sa'iba da wasira da ham tsarin da suke yi don yadda za a yi fandin din bautar gumaka in dabba ta kai kaza misala ce duk dabba da ta haifi 'ya'ya mata sau uku to wannan dabbar ta zama bahira don haka ta zama ta gumaka dole a dauke ta a kawo ta masu kula da gunki kaga sun samu guda ɗaya ko can kuma su ce idan dabba ta haifi ya sai yar ma sai ta tashi haifuwanta na fara sai ta haifi ya ita ma yar ta ta sai ta tashi haifuwanta ta haifi ya to ta ƙarshen ta zama wato kenan me sa'i ba ayo wasila sau da aka ta zama ta gumaka wannan ta gumaka sai a dauka a kawo a masu kula da gumaka yanzu sun samu abin da ko ba samu ba ko kuma a ce idan raƙumi ya shekara kaza ya zama sa'ib ya duk raƙumi da ya shekara goma ana aiki da shi to shi kenan yanzu ya zama na gumaka sai a kyale shi sai a sau shi kuma wato kenan sai su wanda bara irin wa'annan na gumakan nan babu wanda ya isa ya taba su za su shiga gonan kowa su ci kaga su ba za su dauki ɗawainiyar kiwon su ba amma su za su kamo su yanka su ci ko su kamo su yanka ko su kamo su sayar tunda za a yi aikin gunki da shi ba za su kiwata su ba kuma duk da kana da dukiya dole a ciki in sun sa target din nan dole yau wannan zai fada na gumaka gobe wancan zai fada na gumaka to wannan na gumakan nan cin sa haramun ne ko kuma wato kenan a ce cin mushe ko wani abu makamancin wannan su ce halal ne tunda Allah madaukakin sarki shine ya yanka haka suna challenge annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi dan me za ku kashe abu ku ce in Allah ya kashe ku ce ba za ku ci ba saboda haka su zaɓi abin da suka gada masu sayansa halal ne su zaɓi abin da suka ce to Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan ɗin Allahu azina lakum Allah maɗaukakin sarki shi ne muku izini akan haka amma lallahi taftaruna ko kuma dai wato kenan kuna kirkira ƙarya ne ku jingina wa Allah maɗaukakin sarki ai babu halal sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya halalta kamar yadda babu haram sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta mun mai wannan ayan dabara suke yi su halatta wani abu su haramta wani abu domin su samu hanya na inkam a wannan lokacin to a yanzu duk lokacin da za a yi wata hila da sunan addini a rika tatsan mutane ta yanda ba ta hanyar gaskiya ba to ana tsoro cewa mutane zai iya fadawa cikin wannan wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai da ba su yarda da kiyasi ba suke istilali da ita akan cewa kiyasi ba ba ba ba ba ba ba ba halal bane mun san cewa masadir shari'a muna da guda nawa alqur'ani sunna shine hadisi kenan ko ijma'i na malamai sai kiyasi wayannan guda hudu kusan duka mazahibu ahlus-sunnah wal jama'a sun yi ittifaki akan su bayan su wasu mazhabobin sun dauka sun kara da irin su istihsani irin su urfu irin su masalihul mursala wanda za ka ga wasu mazaba sun dauke su wasu mazaba su dauke su ba amma dai ala'i halin guda hudun nan da na farko kusan duk an yi itifaki cewa suna daga cikin masadir shari'a na musulunci alkur'ani dai wannan ba dogon magana a kansa hadisi ma babu dogon magana a kansa ijma'i shine idan matsala ta saru ba a samu hukuncin ba a gano shi ba kenan nake nufi a alkur'ani ba malamin da fahimtarsa ta nuna masa ga hukuncin alkur'ani ba wanda ta nuna masa hadisi balolo a cikin sunna to su malaman wannan lokacin sai su zanna su shawara akan abu kaza sai su ittifaki akan kaza ya kamata a yi shi halal ne ko kuma kaza bai dace a yi shi ba wannan ana kiransa ijma'i in duk sun yi ittifaki ba malamin da ya daga yace ba haka bane sun yi ijma'i kenan to wannan ma yana daga cikin masadir shari'a al-islamiyya da kudin su shine kiyasi kiyasi shine kuma mudahati shabihi bi shabihi a dauki abu da ya kama da hada shi da abu da ya kama a illa sai a ba su hukunci guda daya mun gane yanzu muna zamani wasu abubuwa suna faruwa wanda da can ba su faru ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ba za ka gane aya kwalo a kansu directly ko kuma hadisi kwalo a kansu directly ba amma kuma suna musharaka da illa to tunda illa ta yi kama to sai a ba su hukunci daya misali a zamanin annabi sallallahu alaihi an hana san giya haka ne a wannan kan babu ittifaki babu addu'an yi ittifaki akan wannan to yanzu kowa ya da shan giya hal- haramun ne amma a yanzu akwai turamol idan mutum ya sha turamol abinda in ya sha giya zai yi in ya sha turamol ma zai yi amma babu turamol zamanin annabi za ka samu hadisi da ya magana akan turamol ba ko kuma ayan alkur'ani ce magana akan tramol ba directly ba za ka iya fito da wannan ba to sai a duba illarsu mai giya take sawa tana sa kaza da kaza da kaza mai tramol yake sawa tana kaza kaza don haka hukuncin su ɗaya ne duk wanda ya sha tramol yanzu daidai yake da wanda ya sha giya wanda shi ne ake kiransa kiyasi shi yasa haka kuma Allah madaukakin sarki ya sa wannan ne don ya bada dama a malaman kowane zamani su ba da nasu contribution a addinin musulunci kaga ke la takun kal himari yamilu asfaran kama kad arata fil qur'ani jaki in yana dauke da kayan littafi amfani me za su masa littafi ana so a dauka a karanta shi a istinbadin hukunci a cikin sa to haka in kana dauke da ayoyin alqur'ani ya kamata cikin da dama da zaka yi istinbadin ayoyin ka fitar da hukuncin da da babu shi yanzu ka dora mutane su amfana da shi ko inna hadha alqiyas fi kulli amrin inda ahli uqul kal mizani shi wannan qiyasi kowane lamari duk kowane hali in aka shiga aka samu wani abin da da babu shi yanzu ya fito dole malaman musulmi su ba da hukunci akan wannan abu ya halatta ko bai halatta ba sai suka ce wai in an yi amfani da kiyasi yadda yanzu misali kace tramol haram ne yanzu ka haramta abinda Allah bai haramta ba sai a bar mutane su dinga shan tramol saboda ba mu gano ayan alkur'ani da ta hana ba amma mun gano ayan alkur'ani da ta hana shan giya kuma ta faɗi dalilin da yasa ta hana shan giyar kuma dalilin da yasa take- aka hana shan giya yanzu ya faɗa kan tramol mun gano wannan saboda haka dole sai a yi kiyasin hukuncin wannan akan wannan mun gane da haka istidlali da wannan ayan cewa babu kiyasi ya zama wato kenan ah, amrun fasidun bai yi daidai ba kenan to mu je malam to ma zan
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون Allah madaukakin sarki ce wa ma zan ladina yaftaruna ala allahi kadhiba wanda suke kirkir ƙarya su jingina ta Allah wai me suke zato ne kam me suke zato ne zai faru wato kenan ranar lahira yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama me suke tsammanin zai faru suna tsammanin tasha kawai su kirkira wa Allah madaukakin sarki ƙarya su yi abun da suka ga dama su nemi ɗaukakan duniya su ci dukiyar mutane haka kawai da sunan addini ko da sunan yaudara ko da sunan menene shikenan suna tsammanin tasha sai kai komai ba a komai kai kuwa ba magafuri ne ba ba a yafe ka ba da mun gata a wannan wato kenan akwai kuskure a cikin wannan tunanin nasu inna allaha lalle allah madaukakin sarki da zu fadlan alal nasi wallahi mai falala ne a mutane allah ya yi wa mutane ni'ima ya yi wa nu- mutane ni'ima daga duk halittun da ka sani din nan allah madaukakin sarki ya ba dan adam daraja akan kowane daga cikin halittun wala kar karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati Allah madaukakin sarki mun mutunta dan adam mun mutunta ku duba fa baban mu annabi adam Allah madaukakin sarki yace mala'iku su yi masa sujada wannan ba mutuntawa ba karshen mutuntawa mala'iku tsarkakakku wanda yake laya a sunan laha ma amarahum wa yabaluna ma yi umaru su aka ce su gaida annabi adam alaihi salatu wassalam saboda mutuntawa saboda haka Allah madaukakin sarki ya mana falala mu ne ya bamu administration mu ne ya bamu harshe mu ne ya bamu ibada mu ne ya bamu wato kenan za a samu a aljanna a ƙarshen rayuwa ma dama ba mu yi inhirafi ba wanda ya inhirafi ya karkace to wani shine zai sa- haɗu da wannan abin ɗin da haka mata wannan falalan ta Allah madaukakin sarki ni alfahari da ita mu kuma gode wa Allah amma a matsalar da suke faruwa shine asarun nasu la ya'lamuna la yashkuru yawa yawan mutane ba sa shukura Allah madaukakin sarki ya mana falala ya baka ido don kai amfani da shi wajen alkhairi amma sai ka yi tun safe kana kallon abubuwa na haram a cikin waya ya baka gunne don ka saurari karatun alkur'ani da abubuwa na alkhairi sai ka sa abu ka rufe ko don ka kana jin kide-kide ga abin da la min wala yuguni min ju'in ya baka kafa don ka taka ka tafi masallaci ko kuma ka je gurin sana'a ko ka je gurin wani aiki na alkhairi sai a ganka ka taka ka tafi gurin shaidanci kaga duk wa'annan nuna alama ne na rashin yin shukura domin shukura ta sha bamban da hamdala in ka ce alhamdulillah da baki yayi amma shukura sai ka aiwatar abinda aka baka nan aga ka aiwatar da shi akan hanyar bin Allah to shi ne shukura shi yasa Allah ce wa qalilun min ibadi ashkur kadan ne daga cikin bayina suke shukura nan ku sai ce walakin na aktharuhum la yashkuruna majority na mutane idan Allah ya ba su dukiya ba kowa ne dukiya ne yake tafe da ita dubun da aka baka nan a ce tsab ka tafi da ita akan hanyar Allah ba lafiyar da aka baka nan a ce tsab ka tafi da ita akan Allah idon nan da aka baka shi ka tafi da shi baya kallon haramun kunnan nan baya sauraron kiɗe-kiɗe baya sauraron kaɗe-kaɗe ko da ke za a riga an kawo disco muslim sai a sa maka sunan yabon annabi sai a sa maka kiɗa kuma a ce maka wai wai wai wai wai ai ai yabon Allah annabi ne ko bai gene a burda abin ya koma wani abu daban don a rude ka to Allah madaukakin sai ce dama majority ba sa yin shukura aksar nas la yashkuruna to mu jama'a وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين Allah madaukaki sarki ce wa ma takunu fi sha'ani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani lamari ko sha'ani da zaka iya shiga cikin sa kidabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam al muradu bihi ummatuhu mu al'umman sa mu ake nufi da shi da mu babu wani sha'ani da zaka shiga a rayuwarka ko wani yanayi da zaka shiga a rayuwanka kowane iri ko mai kyau ko mummuna ko da daddare ko da rana wa matar da lomin homin ƙur'ani ba wani lokacin da aka kebe ka ɗauki alƙur'ani kana karantawa don neman lada a gurin Allah ko don neman fahimtar hukunce-hukuncen musulunci ko don neman hanyar da za ka yi ka isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki a jama'a ko kuma ka fahimce shi don amfanin kanka for your own personal consumption wala ta amaluna min amalin kai babu wani aiki da za ka aikata na alkhairi a iyaye ko a 'yan uwa ko a kanka ko a al'umma illa kunna alaihim shuhudan face muna nan muna kallo muna shaida akan wannan inji Allah madaukakin sarki duk abin da kai akan idan Allah madaukakin sarki ne istufiduna fi lokacin da kuke kutsawa a cikin wannan abu duk lokacin da kuke kutsawa duk abin da kuke yi to yanzu ba ma abin nan ba yanzu a facebook ma an kai ba shi kenan ka tallata wa duniya ba duniya za ta za ta gani ba ballantana ubangiji Allah ba daukakin sarki wanda shi ya ba da ilimin da aka zo kai facebook din saboda duk lokacin da kake kutsawa a cikin wannan aiki duk wanda fa muna kaddarawa akan ayyuka na alkhairi ne to na sharrin fa eh shi ma duk ɗaya ne duk ɗaya ne duk abin da kaje ka kutsa kai ne ko nace wannan an ce mai karatun alkurani to kai a ce kai kaje kaje ka rika jin kada kare ko da kalle kalle da rere da abubuwan da da suke da shaidanci to dukkan lokacin da kake kutsawa ciki Allah madaukakin sarki shaida ne a abin nan wannan alaikum lahafizin kiraman katibin ya lamuna mata fallu wa ma ya zuba an rabbika babu abin da yake buya ga ubangijinka ga barin ubangijinka min miskal zaratin ko da kwayan zarra ne ko da kwayan zarra ne babu abin da yake buya Allah madaukakin sarki ya zama baya ganin sa babu shi babu shi kwayan zarra shine me suke ce masa an atom ko atom atom ko yanda suka bada definition din sa shine the smallest indivisible particle of an element dan in ka in ka samu wato kenan abu ka fasa ka dauki rabi ka sake fasawa ka dauki rabi ka sake fasa kai ta dauka kana fasa sai ka je wanda ba zai fasu ba dan kankanin da ba zai fasu wanda ba za a iya ganin sa da ido ba sai dai a ganshi da da menene ake kiransa microscope microscope din ma wani lokaci sai electronic electronic microscope dan kankanin abin da ido ba zai iya kallon sa ba shine ake kiransa kwayan zarra to koda kwatankwacin kwayan zarra ne to Allah yana gani ta haka mai kurdubi yake cewa wa yufsiru zarrata fi zalma'i kama yara ma gaba ta talma'i Allah yana kallon kwayar zarra a cikin duhun dare cikin dufin da an kashe dulan tarki an yi komai da komai kwayar zarra ta nauna balla na kallanta kamar yadda yake ganin abin da yake cikin teku karshen karshen karshen teku da daddare kwayar zarra da take wannan gurin Allah madaukakin sarki yana ganin ta komai babu abin da yake buya Allah madaukakin sarki don haka kai da girma kana yaushe da dan ka je ka buya cikin daki ka je ka kai abin da bai dace ba kuma shi ka ga kana bolo bolo da kai dan Allah ya kyale ka inda ya ga dama sai ya cire dakin sai ya haska maka toci kaga yana da iko yi hakan nan yawwa saboda haka fil ardu wala fi samai ko a cikin samai ko a cikin kasai duka Allah madaukakin sarki yana kallon wannan abin da yake faruwa wala asgara min dalika kai in akwai abin da yake kasa da kwayan zarra me kasa da kwayan zarra a turance electron ko proton ko neutron ko nan fasa kwayan zarra in har ta faso ai za a samu electron a ciki da proton da ɗayan mene ne? ya? electron da proton da neutron to in ka same su su ɗin ba su ɗin ba in ka daɗa fasa ɗaya in bai fasu to asgara min zalika ke ko wanda ya fi ƙasa da wannan Allah maɗaukakin sarki yana kallonsa wala akbar ko kuma abin da ke yafi girma wanda ya fi wanda ke ya fi girma ka yi mu muna iya kallon da idan mu to ko ma menene Allah maɗaukakin sarki yana da wannan yana da wato kenan menene documentation na wannan abin don ba zai kasance ba illa fi kitabin mubin yana nan a rubuce a cikin littafi wanda ke dauke da kowane irin bayani shi da wato kenan lauhul mafus Allah madaukakin sarki ya riga sa komai da komai tun kafin wato kenan wannan abubuwan su zama sun kasance saboda babu abin da yake sabo babu abin da kuma zai canja to mu je malam ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah madaukakin sarki ce ala ku saurara jama'a yau ku ta ayoyin namu gaba ɗaya suna jan hankali sosai ala ku saurara jama'a kowa ya bada aran hankalinsa tambihi ne fadakarwa inna auliya Allahi tabbas wa'anda Allah yake so sune waliyan Allah kenan ko waliyan Allah ba waliyan mutane ba fa ba za akwai mutane haka kawai su kamba wani su shi waliyi ne suna da garanti ba su da garanti su da gurin su shi waliyi ne a yanzu muna magana akan waliyan Allah ne wanda Allah da kansa shi ya nada su waliyan shi yake son su wayannan mutanen la kafun alaihim babu wani tsoro a rayuwarsu a gare su wallahi ya sanu babu bakin ciki babu bakin ciki la khawfun alaihim ba su da tsoron abinda za su fuskanta a gaba idan sun mutu in sun mutu ai abin da muke tsaro me yasa ba ma san mutuwa ne ai ba za abin da mutuwa za ta zo da shi bane akwai matsala a cikin kabari mai yawan gaske akwai matsala wato ke yanzu kwanciyar kabarin nan a ce a barka ma jikinka ba zai lalace ba zai komai da komai ba shekara dubu nawa yanzu dan gida annabi adamu da ya mutu yau shekara dubu nawa yana kwance a cikin kabari a ce a barka kana kwance kawai girin haka babu wanda zai zo gurin ka ba ziyara babu azaba babu komai kana kwance dai juyi ne ba za ka iya ba kawai sai kekeke haka har zuwa iyaka tashi alkiyama haka akwai matsala to amma Allah madaukakin sarki ce ba su da tsoron wannan sannan in an tashi tashi alkiyama za shi za a tsaiwa shekara 50 fi yamin kana miqdar hu kan sina alfa sanatin shekara 50 za a tsaya tukunna ba ce kowa kome ba ana tsaye an jawo da rana an kawo ta jahannama innaha tarmi bi shararin kalkasarin kalkasari tana farfashin wuta an jawo ta annabi sallallahu alaihi ya ce mala'iku dubu saba'in ne za su jawo ta ko dubu saba'in din ko akwai kowane kowane akwai ko a jikin kowane linzamin ta guda daya mala'ika dubu saba'in kuma tana da linzami guda dubu saba'in suraka mala'ika dubu saba'in sau dubu saba'in ne za su jawo ta jahannama a zo a ajiye ta stand by kafin mu yi wannan shekara dubu hamsin din muna kallanta kuma tana kuka tana tana jefa tarsatsi kamar girman soro tana barazana tana barazana yanzu wannan tashin hankalin kadai bai isa dan adam ba tana tana cewa tana cewa Allah madaukakin sarki kai min alkawari sai ka cika ni kai min alkawari sai ka cika ni Allah zai can cika ki a diba a zuba a diba a zuba domin kafin a yi tashin alkiyama ma an ce akwai wanda za a rika tsakura akwai wanda yuraful mujrimuna bisimahum fayuqazu bin nawasi wal aqdam mujrimai manyan manyan mujrimai za a gane su da alamun su ana zuwa ana kama su suna makarkwadin su da kafar sa cafke kasa a jefa a jefa hakan na kafin a zo a ma asalin hisabi din tukunna yanzu ko ba a maka komai ba kana kallon wannan babu tashin hankali amma Allah madaukakin sarki ce su ba su da tsoro a wannan ba su da matsala akan wannan yanzu ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillahu mutum bakwai tabbas Allah zai sa su a karkashin inuwa al'arshi ranar da babu inuwa in ba ta al'arshi ba mutum bakwai don haka wannan mutum bakwai suna da garanti duk rigijin da ake yi suna karkashin inuwa al'arshi suna kaga dai suna da zai ta abin nan wannan ranar ba za su shata ba sannan kuma za su samu gudun za su dan zanna su dan huta dai suna jira dai a zo a yi da sauransu to Allah madaukakin sarki ba su da abin nan tsoro sannan ya tafi lahira inda za a je wannan su yi nan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri ko haula ila nar wala ubali wa haula ila jannati wala ubali to su ba su da tsoro akan wannan ba su da tsoro akan wannan yana da cikin abubuwan da Ibrahim Adahama yake kuka kai yace in an zo cikin abubuwan da ya irga ce in an zo za a ce wannan su yi nan wannan su yi nan ban san ina ne za a ce ne ba ba ni da kwanciyar hankali akan wannan to amma su auliya Allah Allah madaukaki take ce ba su da tsoron wannan la khawfun alaihim ba su da tsoro akan saboda al khawfu duk abin da za su fuskanta bayan mutuwa shine ake kira sa khawfu wala hum yahzanuna kuma abin da za su bari a duniya Ya'yansu, matansu gonakinsu dukiyoyinsu duk abin da suke so su ga ya gyaru Allah madaukakin sarki ya ba su garanti cewa insha Allah zai kiyaye musu zuriyarsu a bayan su zai kiyaye musu bayan su haka kar su ji tsoron abin da za su bari ka zama wani kai mutum shi ke dukiyar sai ka lalata ta ƴaƴansu ko shiga halin kakani kai da sauransu ka ga mutum babban abin nan amma ka ga ƴaƴansa suna taron a caba za su hau su tafi abin nan lokacin ana kai su makaranta da ce yanzu baban baya nan dukiyar babu ita babu dalilin ta a caba a caba a caba da Allah kuɗin mu naira hamsin ne fa a'a sai ku kawo saba'in kaga matsala to Allah madaukakin sarki ya lamunce musu wannan abin da za su bari a baya babu matsala akan wannan su ne auliya'ullahi kenan ko wanda Allah maɗaukakin sarki yake so to muje allazina amanu wa kanu yattaqun ta yi baka san su ba su wane ne Allah maɗaukakin sarki allazina amanu su ne wanda suka yi imani wa kanu yattaqun suka zama kuma masu takawa suka zama masu takawa masu tsoron Allah takawar da wasu malamai suke cewa kusan ita ce abinda annabawa da manzanni suka zo suka yi ta kira yau kada wasu rashin shu'ara ta ga sakonnin manzanni kowa in yazo sai ce ala tattakun wannan annabi yazo sai ce ala tattakun wannan yazo sai ce ala tattakun kowane annabi manzo inda ya zo shi bayan ya kira mutane zuwa ga kalmar la ilaha illallah to zai ce musu ala tattakuna ba kwa samu takawa ba ku bi Allah madaukakin sarki da takawa takawa kuma shine wato kenan an taj'ala alwiqayata bainaka wa bain azabillahi shamaki ka sa shamaki tsakaninka da azabar Allah duk abin da zai sa ka haɗu da azabar Allah madaukakin saki ka sa shamaki da kai babu kai babu shi duk wanda ya hakan nan to yana daga cikin auliya Allah kamar Allah ya bada sifa ne da farko sifar su shine imani dama manzanni abin da suke zuwa suke kira ai imani da Allah madaukakin sarki sannan bayan ka tabbata kai musulmi ne ka zama mai imani kenan ko to sai kuma takawa allazina amanu wa kanu yattaquna wannan shine kawai duk wanda yake da wannan ya zama waliyin Allah madaukakin sarki to haka babu wani waliyin da wai mutane za su tare su zama da shi da wali to a gurin Allah madaukakin sarki ne gurin Allah madaukakin sarki ne kai ma zaka iya zama kai ma haka kai ma kuma zaki iya zama kowa ma zai iya zama sifa ce guda biyu tal allazina amanu wa kanu yattaquna to da haka kuma da za su imani da Allah madaukakin sarki su zama kuma wasu kenan masu takawa masu takawa shine masu tsoron Allah a cikin dukkan rayuwarsu kenan duk abin da za su yi za su yi tunanin Allah madaukakin sarki duk abin da za su kuma za su kiyaye kada a same su da laifi tsakaninsu da Allah madaukakin sarki kaga wannan kamar general formula ne sawa'un a gona ne sawa'un a kasuwa ne sawa'un a office ne sawa'un a masallaci ne sawa'un a duk a inda suke duk a inda dazo wani dan waya na tambaya na neman shawara yana so ya je aiki amma kuma a shari'a commission yana jin ko a judiciary ne ya ji ai duk inda ka sa duk inda mutum ya je shi abin da zai shi yake determine din sa ko limanci aka baka na masallaci idan baka sa ta kawa ba sai zama maka matsala sai zama maka matsala wa mal mar'u illa haythu yaj'alu nafsahu duk inda mutum ya sa kansa nan yake ko ba ka bane yawa kai wanda zaka ga shi a America amma a amerika nan aikin da awa yake aikin da awa yake aikin addini yake ko ba zai dan yana amerika ba zai sai yanzu naje no man's land ko kuma naje abin nan shikenan abin da ya ga dama ba wani za ka ganshi a makka ya je sata ya shiga jirgi daga nan najeriya ya tafi makka kuma wallahi sata ya tafi sata ya tafi wani ya je damfara da sauransu saboda haka wa mal mar'u illa haisu yaj'alu nafsahu inda mutum ya portraying kansa hakan nan zai zama saboda haka a duk inda kake in kana tare da Allah madaukakin sarki Allah zai baka hukaya hukayatul la agnat amu da afta min ad-durri wa alim wa udami mun gane wannan saboda haka wannan shine general formula a duk inda kake kamar hadisin da yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake shikenan kawai ka ji tsoron Allah ya zama wannan shine kamar formula a cikin zuciyarka ittaqillaha haythu ma kunta idan aka samu rashin sa'a sai kai wani abin da ba daidai ba to adbi sayyi'atul hasanata tamwa maza maza sai ka je kai aikin alkhairi saboda wannan aikin sabon da kai to wannan aikin alkhairin zai share wancan zai share wancan domin ai mu yayan adam muke dole za a samu zalla wata rana babu wanda yake cikakke babu wanda yake dari bisa dari kowa zai iya yi kuskure a to amma abinda ba a so shine istimrari akan wato kenan a sabon to mu je malam لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله ورك كذلك لهم البشرى wayannan mutanen da aka ce su ne auliya ullahi waliyan Allah ko wanda yake la khawfun alaihim wala hum yahzanun su ne ko masu imanin nan su ne ko masu takawan nan abinda suka sa a cikin zuciyarsu shine wannan takawan kowane lokaci Allah ya ce lahumul bushra su tun a duniya Allah ya musu albushir fil hayati duniya tun anan rayuwar duniya tun anan rayuwar duniya domin zai canja in ya zama kawai shi ba abin da to ba shi ba haram ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba shi ba kaza sai dai abin da yake da kini ko dama ya ribuka ila ma la ya ribuka sai dai abin da yake da kini aikin alkhairi na anan zaka gan shi wancan abin da mutane suke na sharfoliya bai dame shi ba ko bai daga masa hankali ba Allah ya ce lahumul bushra fil hayatid dunya wannan mutane tun a rayuwar duniyar nan suna da albishir suna da albishir in an ce bushra me ake nufi aljanna wa fil akhirati sannan a ranar lahira ma suna da albishir anan anan duniya suna da albishir akwai abubuwan da ake kiransu almubasharat abubuwa da albishir wanda za su rika wato kinan samuwan dan adam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wahayi ya yanke ilal mubasharat wace mai mubasharat yace mutum musulmi mumini in ya kwanta ya bacci haka kawai Allah sai rika nuna masa abubuwa sai ga suna faruwa saboda wani ma zai taimaka masa wajen gaidin dinsa da haka ba zai fara cikin abin nan ba sannan akwai mutane yan uwansa wanda za su rika nuna masa cewa ai shi mutumin kirki ne ba masu kuzuzutawa ba mun gane wannan akwai masu kuzuzun nan za dauki malami su ta kuzuzu ta yi ta kuzuzu ta yi ta kuzuzu ta har ya kuru ya hau kan balo rinda ka dauki allura yar kankanuwa ka dan coki gindin balo din ni iska ta fara su sai ka ga ya fado ba irin wannan kuzuzutawan ba amma Allah madaukakin sarki sai ya nuna maka cewa kai mutumin kirki ne a baki mutanen kirki ba ta hanyar wato kenan kuzuzutawa ba wannan Allah wadda kuke suke kansa zai wannan a nan gidan duniya sannan ranar lahira mala'iku za su musu bishara za su rika ce musu salamun alaikum ibtin fa da kuluha khalidina saboda za su musu bishara su nuna musu gidan da za su tafi la tabdila li kalimatillah kuma in dai Allah madaukakin sarki ya faɗi magana to haka take babu canji babu wanda isa canja ta kalmar Allah alqur'ani akwai da zai canja alqur'ani kalmar Allah alkawarinka da Allah na saba alkawari kalmar Allah madaukakin sarki duk abin da ya mana wato kidan tanadin sa a gidan lahira mutanen kirki ga nasu tanadin wanda ba mutanen kirki ba ga nasu na duk haka suke la tabdila ba za a yanzu da aka ce mana akwai wuta akwai aljanna babu abin da zai canja wutar nan da aljannan nan suna nan kuma dole sai wasu sun shiga wuta kamar yadda dole sai wasu sun shiga aljanna dole ne kawai wutan nan akwai ta inna allaha ta'ala khalaqa nara wa khalaqa laha ahla Allah shi ya halicci wuta kuma ya halitta mata ƴaƴanta wa khalaqa aljannata wa khalaqa laha ahla Allah shi ya halicci aljanna kuma shi ya halitta mata ƴaƴanta don haka wuta tana da ƴaƴanta aljanna tana da ƴaƴanta babu wanda zai tsaya a tsakani babu riga tsakani in ba ka nan to kana can Allah za ba ma can din la tabdila da kalimatillah don haka kalmar Allah ba wanda ya sai canja ta alkur'ani ba zai canju ba alkawarin Allah ba zai canju ba hakan nan zai tabbata dalika huwal fawzul azim a ce Allah maɗaukakin sarki ya ba su wannan garanti bushira a rayuwar duniya bushira a ranar lahira ko kuma ya cire musu tsoro na abin da za su sukanta a gaba ya cire musu tsoro na abin da za su bari wato kenan a baya Allah ya ce zalika huwal fawzul azim wannan shine babban rabo Allah ya baka nutsuwa a rayuwarka ya cire maka hadama ya cire maka hankoran haram ya cire maka komai da komai ya dora ka akan aikin alkhairi duk inda ake karatun alkur'ani kai ne number 1 ko number 2 ko kuma at least zai kana cikin list ko duk inda aka kira sallah kai ne number 1 a masallaci ko number 2 ko kuma at least zai kana cikin wanda suka yi sallah a cikin abin nan duk inda ake kada gangan alkhairi kana nan can ɗayan gurin ko baka nan to kaga Allah madaukakin sarki sai ya sa maka wannan sannan da ka zo mutuwa mala'iku suka maka bushara tun a lokacin da za su dauki ranka sannan ka je laran tashin alkiyama aka ce an maka bushara ultimately aka je aka tura ka gidan aljanna to akwai wani cin nasara da yake wannan zalika huwal fawzul azim wannan shine cin nasara wanda yake babba Allah ka sa mu cikin cin nasara wanda yake babba to mu je malam lokaci yayi to alhamdulillah za mu dakata na abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa Allah ba mu ikon aikatawa wanda muka kuskure kuskure daga gare mu ne daga shishidan Allah ka gane da mu kuskura Allah ba da kuke sarki ka yafe mana to sai tambaye ko
to alhamdulillah wa barakatuh Allah ya saka mana ya sha ruwa lafiya malam game da magana fidda kai ne dai malam to ni dai ƴaƴana guda biyar ne na'am amma uku ne a gurina saura biyun da babban da karamar suna gidanmu suna gurin mahaifinsa kenan to in yi zafi da kai shi ne zai fitar musu ko kwa da shi baban nasa ne zai fitar musu a kai ne mai fitar musu sai dai in shi baban ya yadda ya fitar musu to shikenan dama kai ma ya fitar maka in su ne na ganin nauyin da ba na san ba zai iya dauka in ya dauka shi kenan zoke bukatar kuku wanka ne ko da rumbuta amma dai kai ne hakkin yake kanka in ba a fitar musu ba kai ne za a tambaya akan me dalilin da yasa ba ka fitar musu idan ba a fitar musu ba ko eh
to ne ke cewa assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya mara tambaya na akan jawar qur'ani dai da aka ce barazana ne malam malam kuma na kan ga wasu masu yi akan in sun yi sabon aure mm, domin kariya mm.
ko kuma in sun gina sabon gida don sabon don kariya shi ma a yau mutum to shi ma hakan kariyar kuwa abin nan akwai matsala ne
kariya kamar yaya kewaye qur'ani idan mutum ya yi sabon aure a kewaye masa sai a zuwa gidan da alkurani to kamar dai gance fada ko mutum ya sabon gida sai a kewaye qur'ani
to Allahu alamu ya danganta da magana idan bata fito fili ba tana da yawan ansawa na an ce an gewaye qur'ani to ka gani qur'ani aka dauka aka gewa shi kira aka tafi ko kuma wani abu daban aka yi bayan wannan din idan abun bai zama ya fito explicit ba aikin da aka yi shi zai nuna cewa ga irin hukuncin da ya kamata a- a yi a kansa na yauwa idan da a kewaya da qur'ani haka a tafi shikenan hmm lalla sai mu ce addu'a ne
okay amma kuma ya yi wani abu daban to wani abin da aka yi nan shine ake bukatar a san me hukuncinsa yauwa wala Allah ka san abin da yake mutum mutum kowa da irin yadda yake fahimtar lamarin rayuwarsa malala yana ganin yake wa Qur'anin haka shine kaman ya yi addu'a Allah ya kare hmm to sai mu bar shi haka inda wani aiki daban to wannan aikin shine zai nuna hukuncin da abin nan wannan sabuwa ce